أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke angwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga wata na juma'a akhirah hijira shekarar bakwai wanda ya dace da sha biyu ga watan sha biyu biyar. muna cikin surata qaf a darasi da ya gabata mun tsaya aya ta biyu. yau insha Allah za mu tashi kenan aya ta 23 kayan akwai tambaya ta farko iya tambaya me matsayin ya halitta a ba dabba musi dabba da ake kiwo da ake ci wata kaza ko wani abu ya mutu ana iya bata ta ci to shi dai da harko mu an haramta mana cin musi ita kuma dabba da ka ba musi na ganin musi na jasa ne duk dabba da take rayuwa cin abinci da najasa ana kata aljalala akwai aljalala sunan Allah Allahu aljalala sunan dabba duk mai cin kasamta mai cin najasa shi ne bambanci shi na Allah ismul jalala aljalala ba shadda ba ƙari shi kuma dabba mai cin kashi aljallala jallala to kenan dabba duk mai cin kashi ko kaza ko wata dabba da mai cin kashi haramu ne a cita eh an ce duk dabba mai cin kashi wani kashi ne abincinta haramu a ci ta amma yaya ne me yake halitta ta abinda yake halitta dabba mai cin kashi sahabbai suna yi irin su kasan kaza a sama yawa tana rayuwa don jasa ko dabba ko cece ma kamar abdullahi bin umar suna tsare ta katta ci wannan abincin tsawon kwana uku kenan ko dabba ko kaza in an san kashi ne abincinta an ka gida kaka yanka kai tsaye sai a maida ta gehi ta yi kwana uku ana ba ta abinci mai lahiya wanda ba na jasa ba bayan kwana uku ka yanka yanka wannan shi ne abin shara ta kawo na amma wai ba ce a kurin kaza ta ci kashi kurin a ya zama to kashin ne abincinta eh kashin ne abincinta ina fata gane ba haka ba kurin ta kashi a ya zama to kashin ne abincinta kina kan kidan haramu a cita sai an tsare ta kenan wannan abin ya ta yi tsawon kun shi abin da aka dauka kwana uku ne ake tsare ta kurin kenan an ba ta an kasan kana ba ta a wannan musse sai ka tsare ta kwana uku amma kun dan ta taba ci ba ta zama haramu eh babu sai wannan shi matabuki ne ya sami liman misalla mai raka'a hudu ya sami liman a raka'a ta biyu sun zamana sun yi tahiya da liman liman ya tashi raka'a ta uku ya sake zama ya tahiya kaya kenan raka'a biyu gare shi shi liman raka'a uku yi liman kayan kare liman ya tahiye shi me ya matsayin sallar to kai dai ka samu zama biyu a kowata raka'a kamata zama guda liman ya tahi ya bar sauran sallah ta rage gare shi kai ka ci ko sauran sallaka an ƙari ka sujira ba da salam shi kenan dalilin zama bi da kai a kowata raka sai bayan bayan liman kace liman ta kamar bayan liman su wane ne bayan liman an ana sallah annabi sallallahu alaihi ya ba da amsa cewa liya liya ni minkum ul ahlam wa nuha wanda za su zo kusa na masu hankali kuma balagagu mana manya masu hankali wannan shi ne aka ce kenan kuma cewa na an samu matsayin bayan liman wanda dai liman ya samu matsayin zai jawo su sassu zama muna bayani kai zamanto manyan kwabo ne akwai manyan kwabo suka ja a hausa kenan manya ne amma yaran wanda sun yi shi ya yi sanin ƙwar'ani ta gaskiya idan yaro makaranci ne ya san ƙura'ani inda mumayyiz ne ya shiga hankalin shi daga bakwai abin da ya gashi mumayyiz da yaron da ya kai shekara bakwai a shari'a yana iya limanci akwai tun daga bakwai don salama ya tabbatar da cikin sabbai ya limanci gama duka ma'an garin su gaba daya ta kwa amur bin wannan wannan ya ta salima tabbatar da sahabi ne ta iya da shekara bakwai shi me yake a garin su ya ce in wasu sun joji annabi sun dawo daga madina iya tambaye su ƙwar'ani da ka ɗauko ya ɗan haddace iya haddacewa to da ɗan garin su suka ɗauki addini suka musulunta suka zuwa madina da ya sanin ƙwar'ani ɗan shekara bakwai ne shi ne limamin a garin annaba ko iya raye to wannan shi ne ake hujja cewa idan yaro ya kai shekara bakwai kuma ya san ƙwar'ani zai ilimanci har yake cewa bai mance wani alheri a rayuwar shi iya yaro to shine liman kasan kayan yara babu isa wadata ya ce in yi sujada bayan sai bude wasu ce Allah wannan limamin namu amir sutura amir sutura aka mai ce wannan kayan ya ji daɗin su aka mai ka iya yaro ka gaya liman a takace dai kenan yara in dai yaro ne kenan ƙarami da bai kai haka ba bai dace a shiga gaba ko da an shiga gaba an babba ya zo wanda yake babban ne ya janye shi shiga na akwai masu damuwa ko ɗiyansu ko nasu sai su kan da yaro kai ka zo daga baya sai ga mutum yana damuwa balle ko dan shi ne ko shekaran ko nashi ne kusa wani ba ya zo wajen yaran wannan yawa kana ubay bin ka'ab cikin sahabbai ruwa ta tabbata kan haka nan ya zo masallaci ana sallah shi tabi yake ba labari ina gaba sai aka ujenyo ni aka mai zo baya yace ido na baki haushi ta jiya ido ta na cika a ƙare sallah ubai ya kalle ni ya san ya haushi haushi ya ce yaro haka aka mana umarni mun doka mu shiga Mm, yaro ne kai shi kuma ubai kasa ubai baka san kudari ne go kenan yara in yaro ne kuma babban in babba ne sai babbai hudu ya shiga ya shiga ya shiga wurin yaro wannan shine magana kun a takaice sai Allah ramma aya ta 22 cikin kaf ta uku aya ta 23
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد bayani ya gabata mana cikin bayani ne na ai mana bayani na barin duniya bayan barin duniya tashi daga kabari na bayanin yadda za a zo hilin kiyama tare da kowa zai zo a halin da ya mutu kuma rayuwa ce ta hakika ga mai shaida ga wanda yake rakaka a wannan hali kuma an zo mahashar kenan gaban Allah wurin hisabi to shi ne nake kewa ba da bayani lokacin da aka zo da kai ko an zo gaban Allah don hisabi wa ƙala ƙarinu hada ma ladayya atid zai ce wannan kaman kenan an ce akwai mala'ika wanda yake wakilin takardunka zai zo dosanka gaba daya zai ce Allah haza ma ladayya atid ni ga abin da yake wajena shi ya kare na shi wannan shi da magana yanzu an san daman dai sakamako ana yi kowa sakamakon abin da zai da shi bayan an yi hisabi za a saka ma kowa irin abin da ya aka samu a cikin takardun shi to nan ana haɗu kama abin da zai wakana ne na shiga wuta ko gidan aljanna Allah zai bada umarni cewa alqiya fi jahannama ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب
Allah zai ji alama الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد tunan bangare na wanda ya je kiyama babu imani ga yanda Allah zai bada umarni cewa alqiya fi jahannam nan ana nihin wa'annan mala'iku guda biyu da suka zo ɗaya mai rakiya ɗaya mai shaida ko ku Allah iya ko umarni ne ga mala'ika ganin akwai cikin larabawa masu magana da musanna akan mufrad suna kira mutum biyu da kaman kalma ta mutum daya almuhimmu da Allah zai bada umarni cewa ku jewa cikin jahannama ku je dukkan wani butulu shine kafiri ani mai tsaurin kai ga tsaurin kai ce muhalin shi manna'in lil khair kuma marwaci ne duk wani abin alkhairi baya badawa haka ne marwaci ne mu'tadin murib kuma mai taka doka akan dokokin Allah kuma mai shakka akan addinin Allah wani halin shi ne alaka ce allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar shine wanda ya gama Allah ya sanya ma Allah wani abun bauta daban ban da Allah to wannan alaka me wannan hali fa alqiyahu fil azab shadid ko je yau hashi cikin azaba mai tsanani naga almuhimmu dai Allah zai bar umarni na aje wa duk wani kahuri a cikin wuta ta jahannama bayan an kare hisabi can ya kare jajan shi Allah ya khuzu faghullu kuma je masa ko ku kawo shi ku dare me ku je wa cikin jahim wannan shine magana kenan an je wa shi gidan wuta sai me Allah ya ce
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد to nan qarin na warko mala'ika wanda yake kula da takardunka na kuma qarin na shaytani da yake tare da kai kusan cewa eh, kowa akwai wani shaidani wanda bai rabuwa da shi haka Allah yanda ya yi ka haka yi shi kun ba ku rabuwa kuma aiki shi kurin ya za a yi gama da kai Allah kare mashi shi ne wata rana na sallar sallam shi da aisha radiyallahu anha ta ce cikin dare na ga annabi sallar sallam cikin duhu ya tashi su ya zage tana tare da ita bai mata magana ba ya zo a hankali ya duka takalmin shi ya sa cikin duhun dare ta yi wuta mata ka san halinsu sai take ga anya zai mata kewaye ne take ji zai mata kewaye ita ma sufin ta shi ta gan shi take bin shi dam dam dam dam take bin shi na zashi a gidan matan ko gidan matan ce zashi a san har kashe ban Allah tana ta ce ya gashi ya shiga makwantai ya je baƙi tana kallon cikin duhun dare ya daga hannu ya daga hannu ya jima ya addu'a kenan da ya kare abin da yake yi sai ya dawo to da ya kwana ya dawo tana gudun ya isko ta a hanya sai ta shiko da gudu ta zo gida to da ta zo da gudu tana shishika ya zo aizan ha tana shiga ci to ya aishi manzara ya aishi mai wannan lahiya ta ji lahiya da wuce a yanzu an barci a kwance su kina wannan numfashi ta ce lahiya a ko ki gaya min ko Allah ban labari to ta yi tsoron abin su kasa ta ce wallah ya rasulallah lokacin da ka tashi cikin dare ina ganin ka tashi ne na bi ka in ga inda zaka ina banka ina banka in ka shiga makwantai kuma shine da ka juyo kaka isko ne shigo da gudu annabi ta ce hangaje ta ya hangaje ta da kaji ci ture ta hangaje ta ce kina tsammanin Allah da manzon za ta yi zalunci ne kike tsammanin kike tsammanin sai kewaye ne abin ya bashi ya bashi ya bata mare ta ta hankali da kaji ya guje ta kike tsammanin Allah da manzon za ta yi zalunci ne yace abin da kika na tashi ina da wani malaka jibi ya mun magana bai shigo kina cikin abu ya magana na huta yace Allah ya ko shega mini in je dan wa yan baki addu'a Allah na haska kabarin saboda da addu'a ta shi ne je kika naje na musu addu'a na dawo ni yanzu na uwa tulama a tsakan haka nan da ya gane ta wa ya ce aisha ko dai a waje ake shaidanuki shaidanuki ne zo miki ko ki da shaidan ya zo sarki na muku ta ce shaidan kamar makuta ko ni nake aljanin ya rasu lai ni nake da shaidan aljanin ya ce ai kowa ya da aljanin shi iya ta ce kai magana ce ni ma na ya ce ni ma ina da shi ni ma ina da shi amma ni Allah ya taimake ni na ya musulunta bai mu umarni da komai alheri ka ji kenan mamance kenan kowa iya da shaidanin shi haka ne mace kowa yana shi yace ni ma da nawa amma ni Allah ya taimake ni na ya musulunta ka wannan kenan wannan shine shaidani wanda kowa iya da nashi haka ka ba kanka wahala an zo ko ana ruku ya shi ya magana da dama da nashi ko ka raba su kurin inda fara to kan wannan kuya suna zaman magana wallahi a ta ya magana ya ce kaza shi sai baka labarin ƙarya kai baka ji ba mara lafiya ke magana da bakin shi ya ce maka ya ga abin da ya da sunan aljani Allah shaida mu dukkan Allah kiyaye ya ce kenan wannan ƙarinakin ne kenan shaidanin da yake tare da shi to rigima za ta kabri kai kabar da na ƙarya kake suna rigima shi ne ce ƙala ƙarinuhu rabbana ma ɓagaituhu shi ne yawancin shaidanin zai kare kan shi allah ba ni ba na halakar da shi ƙarya yake walakin kana fi dalalin ba'id dama ɓatacce ne da matacce ne a shi maka zai kare kare mata kai da matacce ne yanzu an ce tattar mu ji aka ce ya ko ta yi Allah ƙarya yake bani da matacce ne yanzu kenan Allah ga ta mu akwai rigima tsakanin aljin tsakanin shedani da dan adam to wannan rigima ba ta amfanin komai dan kiyama ce ta kiyama ranar hisabi ce ba magana ga dama na ko in ba kai ko abinda kai ne yanzu kiyama ranar sakamako ta kurum sakamako ne wajen waɗanda zuta ne an ƙare exam an ƙare komi an mashi kofi an ƙare komi yanzu ranar sakamako ce kaga magana abin da aka cikin galas cikin sal an ƙare an huce yanzu me aka yi a wancan zama da aka yi shine kuran shin Allah zai ce qala la taqtasimu ladayya قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد أنا وانا رجيمة على تقال لا تختسموا لدي kakku yi wata rigima a wajen nan ba wurin kakku yi wata rigima a wajen kinan ba wurin rigima bane yace wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id tini kahin wannan rana na gabatar muku da galgadi ta wannan rana duk wanda ya bar hanya ya kaza akwai sakamako da samu gobe kiyama kenan tuna an kare an gaya muku abin za a yi a nan kuma na ce ba magana gardama ba ta amfanin komi domin ma ya bada alƙawla zai a nan ba a canza takardu a can ake canzawa ka tuba a goge ko amma a nan ba magana canza abin da yake rubuce a nan ba ranar canzawa ba ce ba ya ce kuma wa ma'ana bi zalamin abin ni kuma ba na zalimtar kowa kenan abin da kai ne kamar Allah ke cewa innama hi a amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahamdillah wa man wajada ghayra dhalik fala yulman illa nafsah aikin da kuka yi ne Allah ya ce ruwa musulun azizi kursi ne ce aikin da kuka yi ne ake kididdigewa a rubuta don haka duk wanda kiyama ta tashi ya ga aikin alkhairi ya ma Allah godiya da ya mai katarin aikin alkhairi wanda ya sami kishi alkhairi kai cucu kai kai yaudari kowa kai zargi kowa zargi kan shi abin da yi ne kuran kenan kiyama ranar hisabi ce kuran kenan ba magana gadama yan wannan shi ne aka ce alakewa labari an kare gaba ɗaya da naka shi babban uban nasa gaba ɗaya zai da ɗayan adam Allah ka ce mai Allah ce ƙarshe shi zanen maƙudin al'amaru na lawa da kuma da wada haƙ wa ta kuma da وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لفي شقاق بعيد إن الظالمين لهم عذاب أليم
Allah ya ce amin Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr shaytan zai wani duskur ka Allah samu ji shi ka Allah samu ji shi can masu ji daban Allah ka samu cikin su shaytan zai yi wata duskur a cikin yan wuta shin Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr shaidan lokacin da aka kare komi na wuta na wuta can aljanna aljanna muna fata muna ciki shi kuma zai wata magana zai ce inna allaha wa'adan zai tsaya tsakanin tsakanin wuta zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum fala talumuni wa limu anfusakum zai ce Allah ya muku alkawali alkawali na gaskiya kina muku ba ni na muku nawa na ƙarya na saba kuka bi ni don haka kan ku zarge ni ku zarge kanku kuka hubatacce kuka bi ni ya ce domin ya ce don ba wani ce wa maka ce maka ce wa maka ne alaikum sultani wa maka ne alaikum sultani ba ni da wani ƙarhi ban kama kowa da ƙarhi ba shi wa maka ne alaikum sultan illa anta atukum fatajabtu bili ko dan kiran ku ne ne ku zo ku zo ku zo ba wannan ja da ƙari kuka zo kuka hudu ba ƙarya shirme kuka ba hayaniya kuka kuka zo kuka tayi to kuka amsa mini dan haka ba magana ta da hankali magana rigima ma anta bisul khiyar wanda ku ba ku iya ceto na ke nuka ginan ginan waye duka suna wutawa ga shi ga su kawuna bane kan kan wuta da magana na kenan a yau ba wani fa'ida ku ba ku iya ceto na daga wannan hali da nake ciki ni ma ba na yi muku komi kuma abinda kuke cewa ni kuka bi ni ka fadi ma shakatu min kabal ni ma ba ni ba shi ba ruwa na da ku ni ba kuma banza na kafirce ma abinda ku ce kun gaman da Allah banna ciki kuma yau ku sani innal zalimin lahum azabun alim ban kare ba duk wani azalimi ya gama yawo cikin azaba da shiga kaga wannan shedan haka zai ko wannan gorin Allah kiyaye kama wannan wannan wannan wannan hudu ba ta shedan to nan kenan sai Allah ya ce riba mun ji kenan an kare kai gardama ya ce a'a gida mutacce ne kiran dai ba mu Allah ba magana gardama kurin hisabi ne me Allah zai ba da umarni yawmal qulu jahannama يوم نقول لجهنم هل امتلأت الحق وتقول هل من مزيد
Allah ya ce yawma naqulu li jahannam a wannan rana jahannama halitta ce daga cikin halittun Allah halitta ce daga cikin halittu na Allah duk da yayi ta wani gida na musamman amma halitta ce daga cikin halittun Allah Allah zai magana da ita Allah ce ranar zamu ce mun jahannama halim talati nan an tura an tura an tura Allah ce kin cika sai ta ce halmin mazid Allah akwai ƙari kina akwai wuri a danna a danna kin cika ta ce Allah akwai akwai ƙari haka zai a ta tura mata wata ruwaya wadda na gada kata nan wadda imam bukhari ya kata imam muslim ya kata manzana ke ba labarin cewa ta hajjatar jannatu wannan faƙalatin nar usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wa qalatil janna ma li la yadkhuluni illa du'afa an-nas wa saqatuhum qala Allahu 'azza wa jalla lil janna anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi wa qala lin nar inma anti 'adabi u'adhibu biki man asha'u min ibadi ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يدع رجله فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر وأن رواية ودى من بخاري يروته لفظ من بخاري يقول ya ce annabi ke ba labarin cewa wuta da aljanna sun tattamna kowa ya yi da matsayin shi kowa ya jajen shi ne ya ce ita wuta sai take cewa osirtu bin mutakabirin wani mutajabirin ni an zaɓe ni kala zaɓe ni da masu girman kai da masu tsaurin kai a jabarai ni Allah ya bani su na gidana za su ciki na Allah zai kawo su ita kuma aljanna ta ce mali la yadkhulni illa du'afa'in nas wa ni kuma yasa ba a ban kowa sai masu rauni da yakubai a gidana aljanna take nan bata da manya manya su can manya manya ya tsaurin ka canza ka gidan wuta ita kuma aljanna ta ce ita kuma za a bata yakubai masu karamin kashi za a sa cikin ta sana kowa ya hudun ke da matsayin shi sai a wannan magana sai Allah subhanahu wata'ala ya yi magana ƙalar Allah ta'ala aljanna ya ce ma aljanna an ce rahamati arhamu biki man asha'u min ibadi ke aljanna rahama ta ce ina jin kanwan da na so daga cikin bayi da ke a cikin kenan wa ƙalar na ya ce ma wuta ke kuma wuta innama anti azabi ke kuma wuta azaba ta ce wa'azibu biki man asha min ibadi ina azabtar wanda nake so daga cikin bayina dake kuma wali kulli wahidatin min kuma min uha kowace yana cika ta yana cika kowace don haka yace fa amma nar ita wuta ba ta cika kenan ga cika wuta ana turawa tana cewa halmin mazid ana turawa tana cewa halmin akwai ƙari har Allah zai ɗauka ƙaho shi kullum aka ce kaza na Allah gani ji kawa kaza hannu kaka sawara a kanka irin naka laisa ka misali shi an wasamil basir ko mi Allah daban ne amma ya ce kawa ku tsaya nan kurin Allah zai ɗaura ƙahon shi ga wuta za ta ce kat kat wannan ƙaran wuta za ta kai ta isa ta cika ke ana tura tura ana tura tana cika ke mutane ba sa cika ta tana dora wani kawai tashi za ta ce ke ta cika yanzu kinan wuta za a mata cikawa ta dannawa tab ta cika ba wuri amma yace a ita aljanna yace wa amma aljanna a yace fa hunalika tamtadi wa yanzu ba da ba a lokacin wuta za ta cika za ta luwaye ta game da juna za ta haɗe da juna talmiki da kanta ya ce Allah bai zalimtar kowa cikin bayan shi duna gashi kenan cikin kanshi amma ta aljanna Allah Allah mai girma da buwaya kenan za a raba za a raba duk an raba kowa samu da gidaje bidon da ba kowa ba masu duk an ba kowa ya shi kowa ya shi an ci talaka ne duniya duniya za a bashi su goma ƙari Allah ƙari bakin da ya ishe ka ba mai bukata kowa gashi da kuma gida bid ba balta wannan Allah zai halicce wasu bayan shi sai a cike sauran gidan kajin magana wannan shi ne wata irin bukari kenan Allah zai ce wuta shin akwai ƙari Allah zai mana zai cika zai ta ce Allah akwai ƙari haka za a ta mata kenan halimtalati kin cika ta ce halimin mazid akwai ƙari Allah haka za ta yi amma ita wa aljanna muna wata muna can wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id na'am hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz Mm. Allah ya ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id za a kusato da aljanna ga dan bayi masu jin tsoron Allah a ghairu ba'id an ce ba sa dogo tahiya gab kusa ba wahalar tahiya ghairu ba'id Allah zai ce musu hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz kenan wannan gida ko na aljanna shine abinda Allah ya alƙawali ga dukkan bawa mai kiyaye dokokin Allah hafiz yace man khashiyar rahmana bil ghaib man khashiya ar-rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib man khashiyar rahmana bil ghaib wanda yaji tsoron Allah a fake shi da yazo darasin mu na juma'a hudu ban mu bayanin al-ihsan da mala'ika jibril yawa manzo Allah tambaya na me ihsan shine ce ka bauta ta mu Allah kamar kana ga Allah a gabanka idan kai baka ganin Allah ai shi yana ganinka an ce wannan hali na muraqaba da bawa zai sa akan shi cewa iya tare da Allah duk abin da yake zai yi kamar ga Allah a gaban shi in saban Allah zai yi iya tunawa ai wannan abin Allah yana gani na in kuma bautar Allah zai zai tsakani ga Allah ba kolokolo da gaske zai yi ta ko shi daya ko cikin mutane wani shi ne ma'ana wani ya hafiz tsoron Allah bil ghaib din da kake nan kana tare da wannan hali na tsoron Allah don san ɗabi'a ɗan mutane ce ɗabi'a ɗan adam ce da yawa daga cikin mutane yana zama na ƙwarai a cikin jama'a iya sake unguwa ko gari hega ba shi ba ne aka samu da yawa cikin mutane haka nan wani shi na haɗari ko an ce irin wannan abin ya ce alama ta munahuci kuma iya rushin bawa aikin shi na ƙwarai da na bai labari na gobe kiyama yace inni la a'lamu rijalan min ummati ko aqawmin min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi a'malin amsal al-jibal ittihamat bida fayaj'aluha Allahu haba'an mansura qala saban man hum ya rasulullah sifhum lana jalihum lana la'anna nakuna minhum qala innahum minkum min jilatikum a takaice dai sauban yake ce annabi da masa wannan ruwaye yace annabi ce na san wasu mutane kina san zamanin ma na ce na san wasu mutane a cikin al'ummata za su zo kiyama da ayyuka ya ce kuma ayyukan a kwatamcin duwatsun tihama wajen balifas kenan aikin hamaje kiyama kenan aiki da maka dan Allah ba riya a cikin shi da shi na riya bai zuwa shi wannan aikin ya je ma lahira ya ce aikin kamar duwatsun tihama wajen waske amma Allah sai sa a sheke wannan aikin gaba ɗaya kamar ƙura abin shekewa jin haka sabai suka ce ya rasulallah tsoro kama su ya rasulallah wanda mutanen a siffanta mana su a mana bayanin su ka aje muna cikin ya rasulallah ya ce cikin ku suke har da kiyamun laila suna yi da ku ta walakin nahum idza khalu bi maharimin lan taquwa matsalar su in suka kebance wani wuri da ba kowa ba sa kiyaye doka ta Allah haka nan a ɓoye ba su san tsoron Allah bai cikin jama'a suke na kwarai kaga wannan hali kana na kwarai cikin jama'a kai kwana ka sauya iya sa gobe kiyama a butun da aikin ga gaba daya shi Allah ce wa'annan ya aljanna za a kawo aljanna kusa da bawa mai masu tsoron kiyaye dokokin Allah man khashar rahman bil ghaib wanda yake jin tsoron Allah a fake shine ko da shi kadai ne kuma waja bi qalbin munib ya je ma Allah da zuciya lahiyayya mana wadda ta koma ga Allah mana wadda babu shirka cikin ta me za a ce ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود kenan ga ta daga dangan aljanna Allah ce udkhuluha bisalam ku shiga cikin wannan aljanna cikin amincin Allah la ku ce salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ko malaku sai ko ai kowa zace assalamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku tibtum kun ji dadi kun more tibtum fadkhulu ku shiga kuma shiga ake ba zo a dawo khalidin ku shiga cikin aminci cikin dawama kira ta kenan udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud wannan yau ita ce ranar shiga wannan gida kuma gida ne ba zuwa ake a dawo ba yawmul khulud rana ce mai dawama kina aka shiga hal abada a aljanna babu dare da rana a kun rayuwa ce la masha Allah babu yau mun kwanta dare ran ta tsakiyar rana hada rana waye babu azhar kula ta ko isha an kare eh haka take kudin ba rana ba da ba haɗo rana ba komi haske ne kuram Allah kai mu yace wani ta ce yawmul khulud da mutarwa da ma musulmi rutu annabi sai yake ba labarin cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna nada munadi inna lakum an tahayu fala tamutu abada wa inna lakum an tasiu fala tasqamu abada wa inna lakum an tashibbu fala taharamu abada wa inna lakum an tan'amu fala tabasu abada Allah ce annabi gaba labarin an shiga aljanna za a yi shela daga yau za a gaya muku za ku yi ta zama cikin rayuwa an kare ba mutuwa har abada mutuwa ta kare a nan ne duk irin jin daɗinka in dukiya ce in mulki ce ma menene an ka tana giwa ya kaga cikin ga mutu mutuwa kenan giwa ke ce babba ya ta zo duk yanda ake ciki za ta zo babu abin da zai kare ta dukiya ko mulki balle talauci da bashi kada kada ayya eh adama za masu aure masu duk adama masu duniya dukiya ce ko iko ko to ba inda ba ta shiga yan gadi gardakon presidents ko ina ta take saka ga an hudo shi gura an hudo gawai ba ruwa da gardakon mutuwa ba dan wa baka sani kaga shugaba mutu kaga duk tsaron an kare gaba da an kare tsarkurin tak ba ruwan ta sai kurin ya mutu kurin ya mutu ya mutu eh hannu ya tsaron ya tsaron hodi da gaske ne ya ya mutu da gaske ya mutu wallahi ya mutu ya mutu an kare kuma in menene haka shi ne ke matsala kenan to ita lahira sai a gaya muku dan shi da matsala matsala ma matsala da da mutuwa yake tsoro sai da harko a gaya muku daga yau ta kare na taruwa na bukhari ko muslim nake ba labari lokacin da aka shiga an kare don da Allah ya ba mu nutsuwa ne muna ta muna ciki dan amma ku nutsuwa ne za Allah zai sa a zo da annabi ce zo da da ita mutu kanta za mata halitta irin kamar zama rago za a kata tsakin tsakanin wuta da aljanna annabi ce za a yi kira ya ahlal janna annabi ce fa shirbu sai suka sama kowa zai kalli can amsa kira zai kowa zai diba yan aljanna kowa zai kada kai za su kai ka ce musu hal ta'rifuna hadha kun san wannan abadata da wai bai santa ba mutuwa za a ce kun san wannan sai sai na'am mutuwa ce da suka sai Allah sa a ba da umarni a kata a gabansu a yanka ba an kare ba bayan an yanka ta a gabansu za a ce kuma yau ku yi ta dawama an kare ha abada ba mutuwa ta kare dawama ce halwa cikin rasu za mu kira haka nan kunan za ku ta dawama cikin aljanna an kare mutuwa ta kare an yanka ta za a kiran su ma 'yan wuta ya ahlan nar sai su juyo ɗaukai ya ɗaga ta hali ta arifu na haza kun san wannan su ce eh, mun san da mutuwa ce su 'yan aljanna jin ganin haka za su yi wurin ciki su 'yan wuta aka kamata aka yanka ta kuta da wama an kare ba mutuwa bakin ciki ya karu Allah kiyaye kenan dai wannan ita ce za ta ke za ta kuyi ta rayuwa ba mutuwa hal abada wa inna lakum an tasihu fala tasqamu abada za ga mutu daga yau ba magana rashin lahiya masasara ko ciwon kai ko mura bala ka maka ordonance bai bale babu an kare ba wani doktor ba wani professor ba an kare wani special kai gomi kudi a je da kalle ko wa ta ina ne special babu ba wani likita an kare likita doktor ya ba kowa lahiya Allah ba kowa lahiya Allah ba kowa lahiya za a ce ku yi ta zama cikin lahiya fala tasaqamu abada rashin lahiya ta kare har abada da mun jarabawa ce za a ce wa inna lakum an tashibbu fala taharamu abada kuma ka san ba a mutum ma ko tsuwa kana kallon duniyar da abin da ka mallaka sai an waye gari ba ka jin daɗin gishiri ko na ba kare wani anan maji wani wani ordebal wani kwai ha ba ka ce dai kurin Allah ka hirin tsayi ka hirin tsayi daga maka ka hirin tsayi suna hudi wallahi ba abin zaka kunci suke kurin kan da kun da a rayu tsohon tsohon wallahi bejin wani gu babu gu miji nan dano tsoho tsuwa muna kan shaka yaya yawo dai da abun guda abun da mallaka ba magana gu ya huce ko da ko yadda kun ce ke da ko dan dai a rayu kur duk wani gu ya huce mishi bazai magana mata wani tsoho daga mace ma yaro zan ga wani abu daya tunda ba ana hawa akan mata ba tarki akan mata ba eh to zai ce ce ce ce ce sanni sai ka ga nan matsayi yanzu wallahi idan zan je wajen mace bala'in da zai same ni ina ga mace bin je ba kai da ke wani ga yau sha'awa ga dan da'awa su bala'i ne tsohon zuwa wala kai ce ta baiwa ka hauce kan bai fara ma bai fara mata matsala ce cha yin jima'i aure shi bala'i ne ya huce wajen wannan ya huce tsuwa aba dan uwa da kyau to wannan shi ma wannan garantin za a ba bawa za ce musu daga yau za ku yi ta zama cikin kurciya Allah yanke ta za ku yi murciya ya ce fala ta haramu abada har abada tsuwa ya ƙare an ce kullum yan mana bakwai shekara 33 haka ne mace 33 za ku shiga shekara na bisa haka za a shiga aljanna kuma haka ba tsuwa kullum da da kurciya kiran karshe za a ce inna lakum an tan'amu fala tabasu abada yau za ku ta zama cikin ni'ima duk wata matsala ta ƙare ba problem ya ƙare problem ya wuce a duniya ƙare Allah kai malahiya ya ce kenan nan da muke ciki ya ce lahumma udukuluwa bi salamin zalika min khulud sai lamma sha'una fiya لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد za ce lahum ma yasha'una fiha duk abin da suke so a cikin aljanna ko menene Allah ya musu tanadi duk abin da kake so annabi ke ba labari dan adam yanda ya saba a duniya yace wani zai zo manomi ne an saba halan noma yace Allah shibka eh ah da mutun ne ba komi a yamma kun shirka shirka shirka shirka shirka ke sokurin shirka ke sokurin su ita ya saba a duniya suke zai shirka a ce shirka a bashi shirka iya shirka kai tsaye shirka kada ta tsoro da ya diya ya girba ya ci da hannun shi ba mu gani ba an kare ba mu noma amma zai ta sakin kai tsaye tsafta wuce kuma ci komi an muku tanadin komi ba abin da ya rage to Allah ce waladaina masjid dan wa'anan Allah ta zama sha'una fiya lalle dan adam akwai abin da ba sani ba ka morewa akwai abin da ba balle mu a nan Niger gaskiya akwai abin da ba taba ganin jama'a taba ganin jama'a ba ka ganin jama'a ko mun kudin ka sai da ka yoni da ba nan ma ka je kusa ma nan Saudiya da ta kace to yan wake dan adam akwai abin to Allah ya ce maka wallahi mazid cewa akwai abin duk kike so a matanadi akwai wani abu daban mu akwai ƙari na musamman wanda kai ba san shi ba ma nan an ce duk da ƙari ya zo a ruwaya wannan shine babban ƙari wanda ya kowane wanda ya kowane an ce shine wanda ya kowane daɗi daɗi a gidan aljanna bayan an ƙare komi Allah zai ce musu hal azidukum wa bukalkum sta inganta Allah zai ce musu ya aljanna a ƙara muku sai ya rabbi me ya saura Allah ka haska da fuskan ka ba mu wannan ni'ima me ya saura Allah suna ga ba magana ƙari ba abin da ya sabata ko su ƙare komi to musan ba Allah lokacin Allah sai bude hijabin da yake tsakanin mu da shi yace dibar Allah sai ta mantar da duk wata ni'ima sun mance ta gaba daya ta ci sha ta sha'awa ta kare gaba daya dibar Allah ta yi komi dadi Allah samu ganshi ci gaba Allah ma
وكوهنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط to zai mun ji dai abin da can a kare ko to nan kuma Allah iya ba mu labari iya mana galgadi balle masu karyatarwa Allah ya ce wa kam ahlakana qablahum min qarn su wa'annan da suke kaita da manzon Allah ko wa'azi su tuna Allah ce da yawa mun halakar da al'ummomi kafin su ƙudashawan ne amma ko yanzu ne Allah ya halaka da wasu da yawa wanda kuma hum ashaddu minhum batasha in ƙarhi ne da bala'in ƙarhi sun yi ku ka je gidan adawa yanzu ma iya nan ina san mudawa ka je ganin suka aiki ka ce kuma ka ce kamar ba mutane sai ce ba mutane mutane ne kamar mu amma halitta ba ɗaya ba ma mutane ne ina musu halitta ba ɗin tawon ba ya ce tsananin ƙarhin sun yi ku fanaqabu fil bilad sun kai da kawo na mallaka garuruwa sun ci garuruwa sun je ko'ina duniya an mallake ta shi ne abu zar wataran a damashik a guta ya hau mimbari ya kira a lokacin da ya zo ya ja hankalin mutane ya ce ya lura kun shagala da noma da kiwo duniya ta ɗauki hankalinku kun manta da abin da ke gabanku ya ce zan tambaye ku yanzu a yau ya ce ku tuna adawa sun mulki tsakanin adan da ina ne hudu garin da ta suka mallaka wuri ne mai haɗin gaske daularsu kuwa san kuma adawa suka mallaki abin duniya da daukan da komi da kayan dabbobi ya ce a yau akwai mai kamun gadan samu adawa da dirhami daya akwai mai kashi mai kima babu nan kenan wannan abu ne mai zai huce to wannan sai Allah ba su dukiya da komai da saboda namu amma Allah ce fa naqabu fil bilad sun yi kai da kawo da cikin garuruwa sun mallaki garuruwan amma da abin suka mallaka halmi mahis mallaka dukiyarsu da kai da kawa akwai sun guje makamin Allah ko koma ga Allah sun guje ma ke lokacin da azaba Allah ta zo a korin gudu ba su tsere ma Allah ba Allah ya gama da su kenan ku hattara da ta lalata Allah ba manta yi da ku ba za mu ce ana ta kaza ana ta kaza an tawazi an kyale har sun aka tai dan wani matsala a yau mutane da yawa kasu imani balle yan uwa masu rediyo ka da abun zamani yadda kamar abun kai kurin kamar labari ne kamar wasu wahala ne kurin ana ana liwadi na na ana shan giya da gidan karuwai da gidan giya kuma an bashi ma lasisi har da da komi da uzuri da komi lahi alo bai lahi tunda ya takarda duk abin ka sun sa kai cikin gidajen karuwai har a wata wata ana zuwa ana dauko ana musu ana musu control ana musu visit dan kasa ba cuta karuwai ko ba ka bane ba karuwai suna da muskula da musamman a kai su a bisa dan uwa a gyara ba su lahiya ka je ka je bak tsoron komi haka ne haka ne kuma su kula su a sha kula da su eh ga gidan giya nan da hukumce da komi eh duk ga sanan dai har liwadi ma hamad hamad da doka duniya ne ma ake ma a ce kace ma laifi kai laifi a wajen turawa ko wajen amurka da turai cewa kace liwadi laifi ne ma kai ne mai laifi haka ne a doka duniya abin da wake ne ma kullum kace ma laifi ce kai laifi kai kace ma ka aibanta liwadi kace liwadi ba ba daidai bane ba kai laifi dauka amurka haka suke to wannan abu abin da ne kan ba ai kamar hirar ana ta wa'azi suna kayan safa su gara ma wani wuri ma ana arame da haka Allah aka yi Allah iya da haƙuri kuma ya ma komi lokaci wa kaka nan me kaka dauka wajen ana yi an kyale shikenan daidai ne ko Allah ya rada kuma abin da zai a a kasa abin da Allah ya shirya ba annabawa ne kuma da Allah ya kuka abin suka yi tawa'azin suka yi tawa'azin aka ce an ki ba bari ko ba ka sai ba shi ludin yayi yayi wa'azin ya tawa'azin ya kare karshe ma hal zawal azaba suna ga shirme ne ya musu kashan ya musu kashan amma har zawal azabal Allah abin da kai gaya kai karshe Allah ko da mala'iku a siffa ta samari mazaje suka zo wajen Ibrahim alayhi salam suka bashi bushara ta aihuwar da sako suka ce zamu huce wajen Lut zamu halaka da su ce Lutwa a cikin ko Lut suka ta abin da tattara suka ce Lut suka ce Ibrahim kaka ba kanka wahala nan alam ban fiya mun ka sanin zuwa garin mun ka sanin zuwa garin kaka ba kanka wahala wannan haza mun kalmu an kare yanzu lokaci ya kaba iya bara iya ga zai halaka da garin garin akulu da kowane ne suka ce a me ka san so ya garin wannan abu mun zo mun zo kurin mun zo zatarwa ne abu ya kare ba magana lokaci yayi amma suka kare suka je wajen garin lut shi kashi bisama bisama bisama malakun Allah ne ba jike mutane ne suka suka gidan shi yan garin sun ga samari ha a lokacin da su su su kama suwa aka kewa gidan lut ka ba mu ka ba mu hana ka sarke baki da man ka ba mu ka ba mu ka ba mu gurin mana kaza ba mu ka kashe ba ba mu kashe ba kace ka sarke bako maza ga boye mu da baki ba musu ya ta da hankalin shi kaka kuma ta da cikin baki na baki na mutunci kaka iya ta da hankalin shi ha lokacin halaka ba kudi duk wanda bai taiwa kuma har kashe a gidan shi aka zo wannan baki ya bada su ya ta da hankalin shi a lokacin lagun ka ce mishi ka ta da hankalinka mulkin wani mala'iku ne ba mutane bane ba eh eh sai da lokacin samu nutsuwa suka ce mala'iku ne mu ba mutane bane kaza da kalka kyale su yace suka ce lokacin su ne yanzu yayi an musu alƙawari da asuba za halaka su asuba ne lokacin halaka su yace asuba ta yi tsawo ha asuba kuma aka yi asuba ta tsawo suka ce asuba ma aka sace ne hakuri ya hakuri wanda a tsakanin ga kaga me ya tawazin ya tawazin har azabar ta zo suna ga shirme ne ba abin da za yi da Allah halakar su to wannan kashe ne Allah ya ce wannan azaba in ta zo ba wajen gudu Allah ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid yan uwa nan abin da ya gabata ga masu hankali wannan kira da Allah ya mana mu ɗauki izina ga 'yan horko komi sun mallaka Allah ba su komi kuma Allah musu talala suka ta yi amma lokacin da azaba ta zo ba su guje makamin Allah ba shi ne Allah ya ce inna fi zalika la zikira cikin wannan abin da ya gabata akwai tunatarwa akwai wa'aztuwa gawa liman kana lahu qalbun aw alqa sam'ahu shahid nan kenan wane ne ke wa'aztuwa a lokacin wa'azi yace wanda yake da zuciya mai dokan wa'azin wanda ya bada kunnen shi kuma hankalin shi anan kenan amfani da wa'azi ana wa'azi ka bada kunnen ka me ake cewa kunnen ka iya ji kuma hankalin ka iya me ake cewa shine ko kai ne zaka amfana da wa'azi hanyar faida wa'azi kenan bada hankali bada kunne da hankali haka Allah ce wannan shine wa'aztuwa ga wanda yake da zuciya ko wanda ya bada ji da hankalin shi iya nan shike an samu cikin masu wa'aztuwa na Allah ce gaba ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب
Allah ce wala kada khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama masana min lughub Allah ce hakika tabbas mun halitta samai da kasai da duk irin abin da ke tsakanin su duk wannan halittu Allah ce ya yi su fi sittati ayyam kwana shidda shidda rak wannan haka ne Allah tsara ya yi wannan halittun gaba ɗaya a tsawon kwana shidda ya ce ma masana min lagu ba wata gajiya da maka inna ma amuru idan arada sha'an an yi ƙulla hukun fayakun da abin da Allah ya so kurin kalmar kun in ce kun abin zai zamanto a yanda yake so shi Allah ba ta ke kun bai kunu ba Allah a in yace kun nan labari ne fa yakunu abinda Allah ya so sai ya kasance nan ɗan uwa ga mai imani ga mai hankali balle uwa balle wanda ya san irin girman halittun Allah a cikin abin gaba ɗaya an yi su a cikin kwana shidda ka san akwai iyaka izza ta girma da kudura ta Allah mu dai ihe dai mai imani amma duk ci gaba ɗan adam ƙwalluwar mu hankalinmu ba ta ai idrak wannan wai abu ne wanda yake tare da mu na ga abin da ba ma gani wani abu ne da muke cikin rayuwa wani duniya da muke ciki mu ba ta iya idrak ta iya sanin girman wa'annan halittu na Allah nan da muke magana wannan tarmamuwa ya wani aika mun ba mun kada karatu ya mun kalkilikin da muka yi magana cewa tarmamuwa mahi kusa da duniyarmu tana tayyar haske shekara hudu ko muka fara magana segon daya kaza kaza himin bayanin minti ɗaya ne zai iya cin kilomitar miliyar 52 na bu sankan dai miliyar kilomitar a awa daya minti daya abinda zai ci ta ta iya ta yi kilo 300 a sagon daya minti daya a sha yawon na awa daya ne maka na awa daya ne mu ba na fanta katara ba ba na wata ba na shekara ba wannan wadda cikin sararin subhana ne wani kurin ake magana inda muka dan hango ne shi ma wannan wanda muka aka dan hango ne to ma duk wannan wannan magana saman duniya kurin ai cewa ma bainahuma ba su yake mana sama ta biyu a wani ba magana sama wannan saman duniya kudan wanda muke rayuwa karkashin ta ita kince ta karkashin kulluwan mu illa kunin imani to duna ta ce gaba ɗaya Allah Yesu yayi sa a cikin kwana shidda kuma ga mana wa ma masana min lughub ba mu gaji ba ba gaji ta shayin kuram Allah ya kan shaka nan kun yan uwa wannan ganin kamata mu tsaya ganin nan ne kan karatun Allah kai darsin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad ɗan waka yana akwai wata nasiha cewa kullum lamarin addini addinin Allah aikin kowa ne ba na malam bane ba ko kaza kaza akwai abin da yake taimaka ma da'awa nasin Qur'ani Allah ya zage wasu cewa ka zo ka ba da goyon baya ko ga da ci gaba kai magana kamar shi a ciki Allah ke magana cewa ga masu ga wani suke mana hukai na audu fa'u mana ku zo ku yi yaƙi audu fa'u ku zo ma a gan ku mana ku sa abin a gan kallon mutunci da kyau yan uwa haka dawa za ka iya ganin mutum kai baka san shi baka saurari shi ba kawon kan wani ne ba ba ruwanka da shi kullum taimaka ma da'awa duk inda kake a unguwa ce a ina ne da Allah ya wani abu ne wanda zai taimaka ma addinin Allah duk inda ake karatu kana da dama da Allah ka je kana hira banza ka je wajen karatu kaka ce hewa ne hewa ne da yawa za ka samu wata fa'ida a wajen wanda ba samu wajen wanda ka sani mu ma shi ma iya wanda baka san shi ba iya baka san shi bane ba in da karatu za a yi ka gane wannan karatun ba na malamin bane ba a yi kokarin halarta da zuwa hira banza yawa balle yawa balle lokaci na yanzu tsakanin magana da sha mafi yawa in kai ma'akaci ne in ka ko ka so ƙari in kasuwa ci airi in shago na airi lokaci ne kuna gudunci a banza kuma Allah ya sa an samu ci gaba no mai ya wuri da yawa ana darasi dala a kokarin zuwa in ma nan kine ga wannan malam bai nan shi bai zawa a malam bai nan ma a karatu ne ka zo a taima goyon baya ne abin ya taimaka ma da awal malam kudin zai bana bai mutuwa kai malam yi mutu kiran kare a matsala ce cewa malam yana matsala ce malam mutuwa ke kamar gobe ne kamar gobe ne wani matsala ko ce ya mutu an gane jiya wani shi jiya ya mutu wani ya ne wani aka yi haka yana taimaka ma da'awa a taimaka da'awa aka taimakawa ka bar a ba su goyen baya Allah taimake mu sai akwai yan agaji kun san dai aikin agaji suna kulawa da kare dukiyar mutane kwanan nan kuma abin da ba ta bana ba an shigo da katkin da suke badawa an saci inji shi ma haji kullun iya dabara din da to an sai za su a taimaka musu a sake sabuwar karta da wata dabara za su yi daban wanda iya ana ana alama wani tsarin zai kawo ci gaba da kare duke mata insha Allah kenan yanzu kowa ci a bude ta a yanzu ka zo da gudun karbin an ka zo akwai agaji suke waya ka ba su yanzu ma akwai gaba da an ba ma yanzu ne ana bukata ko gobe gobe ka kawo ana bukata za a kata sabuwa ta zamani insha Allah ta ba ba mutane masu balle masu yin shi insha Allah Allah taimaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali an gaji su kewaya su kewaya ga yana tare sallah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته